بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a biyar ga watan bakwai shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 22 a cikin littafin makarimul akhlaq na babban malami fadilatu sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen inda malam ya yi mana bayani akan abin da ya shafi al-islahu bainan nas wato daga cikin kyawawan ɗabi'u da ake so musulmi ya ɗabi'antu da su akwai ƙoƙarin sulhunta tsakanin mutane guda biyu da suke rigima wannan shi ne abinda muka tsaya a kan shi a darasinmu da ya gabata wadda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan wato alhaya'u wa fadluhu wal hathu ala takhalluqi bihi malam zai mana bayani akan kunya da falalan kunya da kuma kwadaitar da musulmi wajen ƙoƙarin ganin ya ɗabi'antu da ɗabi'a ta kunya an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'izu akahu min al-hafil haya'i an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wuce wani mutum cikin mutanen madina ya ji shi yana ma dan uwansa fada game da kunya yana ce kaiwa ne kunya ka ta yawa komai ka sa kunya komai kowane waje kunya kaza kaza kaza kaza fa qala alaihi salatu wassalam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi da'ahu fa innal haya'a min al iman bashi domin kunya ma ai bangare ne na imani kako ai ba za ka zo kai ma mutum fada ka ce kai imanin ka yayi yawa ba haka manzo Allah ya ce ka bar shi ya dabi'antu da dabi'ar kunya me dalili manzo Allah ya ce saboda kunya bangare ne na imani kunya tana daga cikin imani muttafaqun alayh wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama al haya'u la ya'ti illa bi khairin an karɓo daga sahabi imran ibn hussein allah ya ƙare da a gare shi ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kunya ba ta zuwa da komai sai alkhairi kunya ba ta haifar da komai sai alheri wa fi riwayatin li muslimin a riwayar imamu muslim ya ce alhaya'u khairun kulluhu kunya alheri ne gaba daya ma'ana alheri gaba daya Allah ya tattara shi yana cikin kunya aw qala a wata riwaya yace alhaya'u kulluhu khair kunya gaba dayan shi alheri ne wato ruwayoyi guda biyu wadda aka samu taqdim wa ta'khir wannan ta farko tace alhaya'u khairun kulluhu kunya alheri ne gaba daya bi ma'ana duk wani alheri in kana neman shi alherin duniya da lahira to yana cikin kunya don kunya ta farko da ake so mutum ya ɗabi'anta da shi ita ce kunyar Allah kunyar Allah kuma in mutum yana lura yana kula cewa Allah yana ganinsa wannan zai hana shi saba ma Allah zai hana shi ma Allah shirka zai hana shi bijire ma dokokin Allah zai hana shi yin abin da ya san sabon Allah ne saboda yana tsoron tozalci a gaban Allah wannan kunya ta farko kenan sannan yana kunyar mala'ikun Allah da Allah ya hada shi da su kiraman katibi na ya'lamuna ma taf'alun duk abin da kake yi suna rubutawa suna tare da kai haka zai ji nauyin su zai ji nauyin aje gaba ga Allah ran tashin alkiyama ya zamana a cikin abin da suka rubuta a littafin shi akwai sabon Allah akwai shirka ko wani abu makamancin haka sannan kunya na gaba kuma shine kunyan bayin Allah wanda kuma zai hana mutum aikata abin da yake marasa kyau a zahiri saboda yana jin kunya yana da kunya haka kunya gaba ɗaya alheri na cikin kunya gaba ɗaya ko kuma ruwaya ta biyu alhaya'u kulluhu khair ita kunyar gaba ɗayanta alheri ne wancan ruwayan ta nuna mana alherin gaba ɗaya na cikin kunya wannan kuma ta ce kunya gaba ɗayanta alheri ne ma'ana ba a jin kunya kuma a zo a yi nadama a ce da an sani da ba a yi ba ko wani abu makamancin haka malam ya ce al'adab al'akhlaƙun lati ya ta'addabu bihal insan ladduba su ne ɗabi'un da musulmi zai ɗabi'antu da su walahu anwa'u kathira yana da nau'uka da yawa min ha daga ciki akwai alkaram mutum ya zama mai karanci ɗabi'unsa su zama ɗabi'u ne na karanci washaja'a da jarunta wa tsibin nafs da tsarkin zuciya wan shirahu sadri da yalwan ƙirji wa talaqatul wajhi da sakin fuska wa gairu zalika kathir da makamantan haka wanda suna nan da yawa fal adabu ibaratun an akhlaqin yatakhallaqu bihi al insanu yumdahu alaiha malam yace idan aka ce ladabi ladduba to ana nufin ɗabi'u da halayen da ɗan adam zai ɗabi'antu da su wadda za a yaba masa a jinjina masa akan haka wa min halhaya daga cikinsu kuma akwai kunya kunya tana daga cikin ɗabi'un da musulmi zai ɗabi'antu da su wadda za a yaba masa kuma a jinjina masa a kansu walhaya'u sifatun fin nafsi tahmilul insana ala fi'li ma yujammilu wa yuzayyin malam yace ita kunya sifa ce a cikin zuciyar mutum wacce take kai mutum izuwa ga aikata abinda zai kawata masa rayuwansa ya yi rayuwar ado wa tarki ma yudannisu wa yushayyin da kuma barin abin da zai sa rayuwansa datti ya sanya shi zama abin kyama fatajiduhu idza fa'ala shay'an yukhalifu al-muru'a istahya minan nas sai ka samu mutum in yayi wani abin da ya saba ma abin da masu mutunci ke yi sai ya dinga jin kunyar mutane wa idza fa'ala shay'an muharraman istahya min Allah azza wa jal idan ya aikata haram kuma sai ya ji kunyar Allah in yayi haram sai ya ji kunyar Allah in ya aikata abinda ke zubda mutunci sai ya ji kunyar mutane wa idza taraka wajiban istahya min Allah in kuma ya bar abinda yake wajibi ne wanda Allah ya daura masa yace dole yayi ya zama bai yi ba sai ya ji kunyar Allah wa idza taraka ma yanbaghi fi'luhu istahya minan nasi in ya bar abin da ya kamata ya yi maimakon ya yi sai bai yi ba to sai ringa jin kunyar mutane falhaya'u minal iman malam ya ce da haka kunya tana daga cikin imani wali hadha zakara ibn umara radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama marra bi rajulin min al ansari wa huwa ya'izu akahu fil haya wannan ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce wani mutum cikin mutanen Madina yana ma dan uwansa fada cewa kunyarka ta yi yawa ya kamata ka rage kunya ya'ani annahu yahuthuhu alaiha wa yuraqibuhu fihi ba wasu malamai suka ce ai yana nufin cewa wato yana kwadaitar da dan uwansa akan kunya yana ƙara nuna masa muhimmancin kunya fa bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anna al-haya'a min al-iman sai manzo Allah yayi bayanin cewa ai kunya ma wani bangare ne na imani ma'ana imanin mutum baya cika ya zama mutum baya zama mai cikakken imani sai kunyarsa ta cika idan ya zama babu kunya gwargwadon yadda kunya ta ragu a zuciyar mutum gwargwadon yadda imaninsa yake raguwa shi yasa a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kowane addini yana da ɗabi'u wadda 'yan addinin ke ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'ar ya ce mu kuma mu musulmai ɗabi'ar mu ita ce kunya ɗabi'ar mu ita ce kunya kowace al'umma tana da ɗabi'ar da za a ganta a gane cewa wani ɗan al'umma kaza ne manzo Allah sai ce to mu kuma in kana neman ɗabi'ar mu mu musulmai wadda da ita za a dinga gane mu ita ce ɗabi'ar kunya ɗabi'ar kunya kuma musamman sayyiduna Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi da ya ce alhaya'u minar rijali jamil wa minan nisa'i ajmal ya ce ita kunya mai abu ne mai kyau a ce namiji yana da kunya amma ya fi yi wa mace kyau ya fi kyau a ce mace ta ɗabi'antu da ɗabi'ar kunya sama da namiji domin ita mace abu guda ɗaya da za ta iya aikatawa ya zub da mutuncinta ya lalata mata rayuwarta wani namijin sai ya yi ninkinsa uku bai shiga bala'in da ta shiga ba kunya ya zama yana miki da baibayi malam ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallama fi hadithin akhar manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana faɗi a wani hadisi na daban da ba wannan wanda malam ya kawo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba annabi yace imani yana da rassa guda saba'in da wani abu fa'alaha reshe mafi ɗaukaka mafi girma cikin rassan imani shine ƙaulu la'ilaha illallah shine faɗin la'ilaha illallah wannan shine mafi girma ma'ana mataki mafi ƙololuwa mafi girma a matakan imani shine tauhidi shine tauhidi domin ai in ba tauhidi ina imani yake in babu tauhidi ba imani imani tauhidi shine matakin farko a imani ki sani ki kudirce a zuciyarki cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya in ba Allah ba duk wani wanda ba Allah ba to ba abin bauta bane shi da yawan mata suna rubtawa cikin shirka saboda mafiya yawa galibin mutane idan aka ce za a yi wa mata wa'azi mafiya yawa in an tara mata an fi karkatar da akalan wa'azinsu a kan zamantakewar aure kuma su ma karan kansu matan in ka ji wa'azin da kuke saurara da yawa to a kan zamantakewar aure a gyara zaman gida a gyara aure amma yana da wahala kaji an ce an tara mata za a yi musu wa'azi an ɗauki maudu'in tauhidi da aƙida yana da wahala kisa tauhidi da aƙida ya karanci a cikin kumata mata a yi wa'azi a kan zamantakewar aure abu ne mai kyau a gyara aure abu ne mai kyau amma duk yadda aure ya gyaru in tawhidi bai gyaru ba aikin banza aka yi haka manzala ya ce mafi kololuwan matakin imani shine faɗin la ilaha illallah shine tauhidi annabi musa alaihi salam ya ce ma allah ka faɗa mun wani zikiri da zan dinga ambatonka da shi sai Allah ya ce da shi ka ce la ilaha illallah sai annabi Musa ya ce Allah wannan ayi lokal zikiri ne kowa ma yana yi ina so ka bani specially na musamman wanda ba kowa ya iya ba Allah sai ce to bari ka ji ya kai Musa inda sammai guda bakwai da duk halittun da ke sammai bakwai in banda Allah da ƙasai guda bakwai da duk abin da ke cikin ƙasai guda bakwai gaba ɗaya a haɗa sama bakwai da ƙasa bakwai in banda Ubangiji idan aka ɗaura su a tafi ɗaya na sikeli aka ɗaura la ilaha illallah a tafi ɗaya na sikeli za ta rinjaye su za ta rinjaye su saboda haka la ilaha illallah ba ƙaramin abu bane haka manzo Allah ya ce mafi kololuwar reshen imani shine la ilaha illallah shine mafi kololuwa sai ya ce wa adnaha imaqatul adha anit tariq mafi kaskanci kuma cikin rassan imani shine kawar da cuta daga hanya kin ga abin da zai cutar da wata ki kawar da shi daga kan hanya a'a wani na iya sokewa da shi wani yana iya zamewa ya ji rauni ko na abu makamancin haka a kawar da shi daga hanya sai manzo Allah ya ce wal haya'u shu'batun min al iman manzo Allah sai ya ce kunya ba reshe ne daga cikin rassan imani kunya bangare ne na imani saboda ka idan an jero rassan imani la ilaha illallah sai kaza sai kaza sai kaza kan a isa na can kasa kunya tana ciki kunya tana ciki kenan idan an cire kunya to imani bai gama cika ba ana cire kunya a cikin imani to imani bai gama cika ba wa idza kana 'inda al-insani haya'un malam yace idan mutum na da kunya wajadtahu yamshi mashyan mustaqiman to zaka same shi a koyaushe yana tafiya ne cikin natsuwa miƙaƙƙiyar tafiya laysa bil ujla alladhi allati yuzammu alaiha laysa bil ajala allati yuzammu alaiha baya yin gaggawa wanda za a zarge shi akai mutum yana tafiya farau farau farau farau kamar mahaukaci mutum mai kunya ba zai wannan tafiyar ba wa laysa bit tamawuti allati yuzammu alaiha aidan yuzammu alaiha aidan ba kuma yana tafiya yana sanda irin sandan da kuma shi ma za a zarge shi akai ba domin kaga mutum na tafiya farau farau ai za a tsaye da shi ya ce wane me ya faru ko in kuma kaga mutum na tafiya sanda in ya taka daya sai ya yi minti biyu gaban ya sake taka daya nan kuma ya zama abun gudu kazalika idza takallama tajiduhu la yatakallamu illa bil khairi wa bi kalamin tayyib haka nan kuma in zai yi magana duk mai kunya in zai yi magana to bai faɗin komai sai alheri da kuma magana tsaftatacciyar magana wa bi adabin in zai magana sai ya sa ladabi wa bi uslubin rafi sai ya yi amfani da usulubi maɗaukaki hasba ma ya ƙadiru alaihi iya gwargwadon iyawansa ba zai yadda ya yi abin da bai dace ba ba zai yadda ya faɗi magana da bata dace ba wa idza lam yakun hayyan amma in ba shi da kunya fa innahu yaf'alu ma sha'a to fa zai iya aikata duk abin da ya ga dama kama ja'a fil hadith sahih kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatin ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na daga cikin abin da mutane suka riska na maganganun annabawan farko tun annabawan farko sun faɗa ma mutanen su wannan magana shine idza lam tastahi fasna ma shi'ta in dai baka da kunya to kai duk abin da kaga dama in har ka ce kai baka jin kunya to manzo Allah ya ce fasna ma shi ta ma'ana ishara ce zuwa ga cewa duk mara kunya to ba abinda ba zai iya yi ba babu abinda mara kunya ba zai iya yi ba a yanzu mu dubi irin yadda al'amuran mu suke kai komo yanzu daga cikin abin da yayi mana illa shine an yaƙe mu ta hanyar cire kunya a idanunmu wannan ɗabi'a ta kunya an yaƙe mu ta hanyar raba mu da ita inda za a ba mu tarihi yana daga cikin manya-manyan ƙabilu masu kunya a ƙasar nan hausawa da fulani haka ne ko baka ba hausawa da fulani amma yanzu idan kaga ana rawa a tiktok to bahaushiya ko ba fulatana bahaushiya ko ba fulatana idan kaga ana tashewa a gidan biki ana rangaji ana karkada jiki ba haushewa ko ba fulata ne ba haka bane haka muka koma dubi musamman yan uwanmu fulani irin yadda kunya take a cikinsu amma a baya yanzu ba sai yan kaɗan duk yadda duniya ta lalace na allah ba su karewa nagaltattu ba su karewa amma dubi yadda al'amuransu al'amuransu ka koma allah ya kiyaye malam ya ce wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashadda haya'an min al'adara'i fi qidriha manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana da tsananin kunya kunyarsa ya fi kunyar da amarya ke da shi a cikin lullubinta la haula wala quwwata illa billah wai kwatanta kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi sai aka ce ya fi amarya kunya yanzu don Allah ga kunan mata ne ku idan za a ba da misalin kunya za a ba da misali da amarin yanzu na'am ku ba na amsa mana yanzu in za a ba da misalin kunya za a ba da misali da amaren yanzu yanzu ba amaren yanzu ba ne ake zuwa wajen biki a gaban jama'a ta tashi ta rungume mijin ta sumbance shi ta yi kisin ɗinsa ta sa kek a bakinta ya sa bakinsa ya cire ina kunyar da ake buga misali har ake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi amarya kunya ina kunya amaren yake yanzu ina kunya amarin subhanallah wai yanzu har an wayi gari abubuwa da duk kuna gani a social media waya zuwa ce ma'amariya wai ta nuna inda ba ta so wata ta gani a jikin mijinta a gaban jama'a sai ta kama al'auran mijinta la haula la quwwata illa billah ba fa in yamura ba ba ba yahudiya ba musulma yar bahaushe musulma ba fulatana hausa fulani yanzu ina sauran kunyan take to yanzu in an zo buga misali da kunya a ce kai wane yana da tsananin kunya za a buga misali da amaran yanzu suna da wannan kunyar babu wannan kunyar tattare da su babu shi babu Allah ya kiyaye malam sai ya ce al'azara almar'atul lati lam tatazawwaj ma'ana shine matar da bata yi aure ba yanzu ake kokarin aurenta wa adatuha an takuna hayya al'adar mace wacce bata da aure a lokacin aurenta yazo shine ta zama mai kunya amma yanzu mu duba mu ga tun kafin ma a zo wajen bikin amaren yanzu suke wanke kafafuwansu su dinga bi kwararo-kwararo layi-layi suna raba katin aure wai don allah haka ne ko baka ba su ke bi kwararo-kwararo layi-layi da ita da kawanta in an ga wannan a tsaye a ce wallahi aure na ba saura ba kunya wai mace tana cewa aure na saura kwani saura sati biyu ba kunya ta miƙa miji kati a ba jama'a yanzu wannan kunyar da ake buga misali kunyar manzala da kunyar amarya ina kunyar take yanzu ina kunyar take yanzu jagob kenan Allah ka samu dace malin yace far rasulu sallallahu alaihi wa sallama ashaddu haya'an min al'adra'i fi khidriha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsananin kunya sama da amarya a lullubinta walakinahu la yastahi min alhaq sai dai manzon Allah baya kunyar gaskiya ya takallamu bil haqqi wa yatasadda'u bihi wa la yubali bi ahad manzon Allah wa yasda'u bihi wa la yubali bi ahad manzon Allah yana faɗan gaskiya yana fulta gaskiya yana aiki da gaskiya bai damuwa da kome kowa zai ce eh duk inda za a faɗi gaskiya to ba kunya ba kunya malam ya ce amma ma la tadhi'u bihi al-huquq abinda koda ba a faɗe shi ba haƙƙin wani ba zai taɗu ba ba zai lalace ba fa innahu sallallahu alaihi wa sallama kana ahyan nas manzo Allah ya fi kowa kunya akan wannan fa alayka ya akhi bi isti'mal al-haya'i wal adabi wat takhalluq bil akhlaq at-tayyiba allati tumdahu biha bainan nas ya kai dan uwana ka rike kunya ka ɗabi'antu da ɗabi'a ta kunya ɗabi'ar da za a dinga yabanka tsakanin mutane wa haka za yan bari mu'min an ya kuna hayiyar la ya takhabbat ولا يفعل ما يخجل ولا يفعل ما ينتقد عليه malam yace haka nan kuma ya kamata mumini haka ya dace ga mumini ya zama mai kunya kar ya dinga aikata abinda zai zubar masa da mutuncinsa kar ya dinga aikata abinda za a dinga sukansa ana zarginsa da shi da sunan cewa bashi da kunya walakin idza sami'a ma yakrahu aw yara aw ra'a ma yakrah fa innahu yata'athar idan mutum ya ga abin da baya so ko kuma ya ji abin da baya so to ya zama ya tasirantu ya nuna tasiri akan wannan abin malam ya ce walaisa minar rujulati bayi daga cikin mazantaka ba wai mazantaka ba ne wai nuna cewa kai namiji ne Allah ta ta'athara bishayin a ce kai baka tasirantuwa da komai do abin da aka faɗi kawai kai baka da matsala li'anna alladhi la yata'atharu bi shay'in huwa al-balidu alladhi la yuhis domin duk wanda bai tasirantuwa da komai in an yi abin da ba daidai ba baya jin ba daɗi a jikinsa malam yace to wannan mara wayo kenan mara lissafi ba ƙauye kenan wanda bai san komai ba lakin ta ta'atharu wa yamna'uka al-haya'u an taf'ala ma yunkar sai dai duk abin da zaka aikata da a maka za ka ji ba daɗi amma kuma kunya za ta hana ka aikata abinda yake mara kyau wanda za a yi baka inkari au an ta kula ma yunkar ko kuma ka faɗi abinda yake mara kyau wanda za a yi maka inkari a kan shi thumma innal haya'a la yajuzu an yamna al insana min as-su'ali an dinihi malam yace sannan kuma bayi dacewa a ce wai kunya ta hana mutum tambaya dangane da addininsa ya kamata a ce duk kunyar mutum kunyar nan kalta hana shi yin tambaya dangane da abin da ya shafi addininsa ya zama na cewa yana iya yin tambaya dangane da addininsa ko da kuwa a ce yana jin kunya kunya kar ta hana shi yin tambaya dangane da abin da ya shafi addini li'anna tarka su'ali an addini fi ma yajibu laysa haya'an domin mutum ya bar tambaya akan addini musamman abin da ya wajaba gare shi wannan ba kunya ba ce ko da kuwa ya ce yana jin kunya walakin na hukhawar fallahu subhanahu la ya stahayi min alhaq wannan wauta ne kuma allah maɗaukakin sarki baya jin kunyar faɗin gaskiya kuma baya jin kunyar gaskiya قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يقارى متى دتنا تشوى نعم النساء نساء الأنصاري lam yamna'hunna alhaya'u an yatafaqqahna fi ad-din ma dalla da mata irin matan Madina kunya ba ta hana su tambayar abin da ya shafi addini koda suna jin kunya amma an zo tambaya suna tambaya fa kanat imra'atu ta'ti tas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ash-shay alladhi yustahya min dhikrihi yastahyi min dhikrihi ar-rijal mace takan zo ta tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da abin da maza ma ke jin kunyar tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama akai fala budda an yas'ala al-insanu an dinihi wa la yastahi wajibi ne mutum yayi tambaya dangane da addinin sa kada ya ji kunya walihaga saboda haka lamma jaa ma'iz ibn malik ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yuqirru bizina yaqulu lokacin da ma'iz wani cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai tabbatar masa cewa ya yi zina ya ce inna hu zana ya ce ya mu ya ce wa manzan Allah ya yi zina fa'aradu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya kau da kai domin ai maganan tana da nauyi ko da wani ma ya zo ya ce wane ya yi zina wacce ta yi zina maganar magana ce mai nauyi mai dukan zuciya to ballantana a wayi gari shi wane ya zo ya ce gani na yi zina subhanallah maganar nauyin maganar ya yi tsanani da aka manzala sai ya kau da kai sai ya sake dawowa wa ƙala inna hu zana ya sake ce ma annabi fa ya yi zina fa a rado anhu manzala ya kau da kai tun ma a thalithatan ya sake zuwa na uku ma'ana kau da kan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine ko zai gane ya tuba ya koma domin ka'ida ita ce in mutum ya yi zina ba a kama shi ba sai ya tuba to ba so ya zo ya kawo kansa muna fahimta ku son ake yi ya tuba tsakanin shi da Allah kawai shikenan da istibrai shi yasa aka kawo aka koyar da istibrai ai mace ta yi zina ta yi zina yanzu ta tuba to sai ta yi istibra'i shine jini uku tabbatar cewa ba ta da cikin waccan wadda ya zina da ita ko ba ta da ciki gaba ɗaya sannan ta yi aure abinta wannan shine istibra'i amma in an kama shi tsamo tsamo ga shaidu guda hudu to wannan kuma sai a zantar masa da hukunci muna fahimta ku faradu annu nabi sallallahu alaihi wasallama yuridu an yatuba fa yatuba Allahu alaihi abinda manzo Allah yake so shine ya je ya tuba Allah kuma zai karba tubansa falamma jaa ar-rabi'ata lokacin da yazo a karo na hudu na qashahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana da shi fa qala sai ce da shi abika junun kace kai da kace kai zina ta yan tambaye kai ma hukaci ne akwai wani abu na hauka ta tare da kai qala la ya rasulullah ce a ya manzo Allah hankali na lafiya lau yace atadiri mazina kai ka san me zina qala na'am yace eh az-zina an yati ar-rajulu min al-mar'ati haraman ma yati ar-rajulu min zawjatihi halalan zina shine mutun ya aikata abinda yake haram ne da wata mata ta haram wadda kuma an halatta masa yi da matarsa ai an halatta ma mutum ya kwanta da matan shi to wata matar banza fa shi kuma menene hukunci haram yace to wannan shine zina faqala faqala lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace anuktaha wannan lafazi na anniku suna ne wato lafazi ne da ake amfani da shi don ibara akan zina manzala saboda kunyarsa bai taba amfani da wannan lafazin ba sai a wannan wajen saboda kunya la yukna bal saraha ma huna ma'a anna hadha mimma yustahaya min mimma yustaha min manzala yayi bayani ne da wannan saboda wannan na daga cikin abin da ake jin kunya akai lakin al la yustaha min sai dai in gaskiya ce ba a jin kunya fa qala lahu anuktaha qala na'am حتى قال حتى غاب ذاك منك في ذاك منها كما يغيب المرود في المحكلة والرشاد في البئر لا حول ولا قوة إلا بالله يا مسا منزان الله har bango sai da manzan Allah ya masa bayani filla filla manzan Allah ya ce da shi ka kwanta da ita hassan da abin da ke daga jikinka ya buya a cikin abin da ke jikinta kamar yadda ake sa kara a cikin kwalli ko kamar yadda ake zira guga a rijiya subhanallah ya kai manzan Allah har ƙarshen bango ƙwala na'am sai ce eh da yanzu wannan ya gama tabbatar da cewa ya yi zina kafin sai manzan Allah ya masa hukunci almuhim shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tsananin kunya sai dai idan an zo batun gaskiya kuma ba a kunya in an zo karatu ba a kunya kuma abinda za mu lura anan ya ku yan uwa shine mu duba yadda a cikin alkur'ani hatta Allah da kanshi wallahi in Allah ya zo magana akan abin da yake da alaka da saduwa namiji da mace Allah sai ya amfani da kinaya kinaya Allah sai ya ɓoye lafazin baya fitowa da shi ƙwalolo sai ce wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id sai ce aw lamastumun nisa yace kun shafi mata kinaya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida ya ayyuhal ladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha Allah sai dinga amfani da kinaya amma yanzu ku duba ku ga irin yadda waɗannan lafuzan suke yawo a cikin mu musamman ma abin takeici akan ƙananan yara ƙananan yara babu abin takaici ma kamar yadda 'yan mata yanzu ke yawo da irin wa'annan lafuzan a social media mace ta fito ta dinga faɗin maganganu gatsau wadda ko mahaukaci ne bai kamata ya faɗi wannan maganar ba tsakanin mace da mijinta in suna da kunya ba za su iya fitowa su dinga gaggatsa wannan maganar ba amma ita za ta fito ta faɗe ta ta ɗauki maganar a social media sannan kuma ta yaɗa shi Allah kyauta فهذا شيء يستحى منه لكن في باب الحق لا تستحى wannan abu ne da ake kunyansa sai dai in ababin gaskiya ne kuma ba kunya جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت أم سليم تازو وجم من زن الله صلى الله عليه وسلم تنا تنبين ستتي يا رسول الله يا من زن الله إن الله لا يستحي من الحق الله بايا كنيا دغسكيا هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت إذا ما تتي مفركي أقوي وانكا أكنتا قال نعم إذا هي رأت الماء من زن الله يتي إيه idan ta ga ruwa za ta yi wanka wannan ai abun kunya ne a yi wannan maganar a ce mace ta zo da ce na yi mafarki amma kuma menene shi babin tambaya ne tafakuhi ne akan addinin Allah zama a cikin jahilci ta yi ibada bisa jahilci bisa rashin sani wannan kuma ya fi tsanani sama da ta zo ta yi tambaya muna fahimta ku? saboda haka in tambaya ne akan abin da ya shafi addini to kunya ba ta hana tambayan addini amma in ba a wannan babin ba akwai lafuzan da ba a so ma a dinga jin suna fita daga baki هذا السؤال ربما يخجل منه الرجال أن يسأله منه الرجل أن يسأله ما لا yace wannan tambayar ai namiji ma zai iya yana kokarin guje ma wannan tambayar kar yayi wannan tambayar wala siyama fil majlis musamman ma a majlisi inda kowa yana nan lakin na umma sulaimin lam yamna hal haya'u min an ta'rifa dinaha wa tatafaqaha fi sai dai ta ummu sulaim kunya bata hana ta sanin addininta da tambaya dangane da addininta ba wa ala hada malam yace saboda haka fal haya'u alladhi yamna'u min as-su'ali amma yajibu as-su'alu anhu haya'un mazmum kunyan da za ta hana mutum yayi tambaya akan abin da ya zama dole yayi tambaya akai wannan kunya ce abin zargi wala yanbaghi an nusammiyahu haya'an baya dacewa mu kira shi kunya bal in bal naqulu innahu khawrun wa jabn sai mu ce a wannan tsoro ne da ragwanci eh da shashanci wa huwa min ash-shaytan kuma shaydan da yake zigawa fas'al an dinika wala tastahi in dai tambaya ce akan addini malai ce yi tambayanka karka ji kunyan kowa karka ji kunyar komai أما الأشياء التي لا تتعلق بالأمور الواجبة فالحياء خير من عدم الحياء أما الأمر دا سيكبان واجبي بني تو كنير يافي الهيري سما درشن كنير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت shine muka ji wancan hadisin manzo Allah ya ce in dai baka da kunya to kai do abin da kaga dama kai duk abin da ka ga dama yanzu da kunyar ta kawo a cikinmu ba abin da muka ga dama muke yi ba saboda ba kunya ba kunya mai fitowa ta yi rawa ta cashe a kafafen sadarwa me ya jawo mata wannan ba kunya wacce za ta fito a gidan biki ta cashe ta yi rawa ta sa matsatsar riga da zani tana kada jiki tana rawa da sunan ƙauyawa me ya ja mata wannan rashin kunya rashin kunya dubi yadda Allah ya washi ƙauyanci Allah baya son ƙauyanci manzon Allah ya haramta kwaikwayon ƙauyawa haramun ne kwaikwayon ƙauyawa kana cikin birni ka dinga kwaikwayon ƙauyawa a kowane fanni haramun ne haramun ne shi yasa musulunci ya haramta wanda yake zaune a birni ka tashi ka koma ƙauye da zama bayan ka taso a birni wannan haramun ne a musulunci saboda ƙauyanci ba addini ba ne ƙauyanci ma ai ba ɗabi'a ta mutane ba ne ballantana ma ai asalin abin da ake zargin ma ba wai zama a ƙauyen ba ne ƙauyancin shi ne matsala ƙauyancin shi ne matsala me yake jawo su karan kansu ƙauyen ka shiga ka gansu da irin wannan kayayyakin wata ma ka shiga ka ganta ma babu riga a cikin ƙauye me yake jawo wannan jahilci ilimi bai isa zuwa gare su ba to yaushe ke kuma ilimin ya iso zuwa gare ki kin san ayoyin Allah haram haram haram amma kuma ki cewa kina kwaikwayon kauyawa kina kwaikwayon kauyawa kuma abin takaici wayan an tashi yin kauyawan wai sai a je a kama babban hall mai tsada ina kauyanci yake a wajen babu kauyanci a wajen da me aka san kauyawa noma kiwo a inda yi kauyawan gaskiya da gaskiya to din an gama tara matan na a wajen biki gona za a kai su kauyawa kenan na gaskiya ba kauyanci ba kenan na gaskiya duk in sun gama taruwa a kai shi gona shine asalin kwaikwayon ƙauyawa amma kun je kun kama hol ko kuma kun samu wani katafaren gida wanda zai yi ya ka samu wani ƙauye mai irin wannan gidan kuma kuna tashiwa kuna rawa kuma kun ce wai sunan shi ƙauyawa ina ƙauyancin yake a wajen na ƙauyancin yake a wajen in ka je ƙauye ba mata ne gan sun raba fatanya sun tafi gona ba so in an dage sai an yi ƙauyawa a biki to kamata ya a samu wata wagegen gona a gubi a zo a nemo bus a ji da matan na a tafi da su su je su yi ƙauyancin a can kowa a bata hekta ɗaya ce to bismillah jama ba ƙauyancin ake so a yi ba sai a yi shi da gaske sai a yi shi da gaske duk me yake jawo wannan rashin kunya rashin kunya kuma yadda za ka gane rashin kunyan ta yi tsanani in mutum mai lissafi ne in zai yi abin da ba daidai ba sai dinga ɓoye ma iyayensa kar su gani to amma sai aka wayi gari rashin kunyar 'ya'yan ya yi tsanani rashin kunyar iyayen shi ma ya yi tsanani da haka sai 'ya'yan suka daina jin kunyar iyayen da haka za ta fito a gaban uwarta da ubanta ta cashe ta mammatse jikinta ta kada jirgi ta kada kirjinta ta kada bayanta a gaban kowa ta cashe inda rashin kunyan yayi tsanani ma bayan yaya sun gama ya je zauna sai iyaye su zo su yi nasu su kwaɗi ba haka Allah wadda naka ya lalace eh Allah kyauta shi yasa wallahi ni'imar iyaye na gari ni'ima ce mai girma a ce ba za a kalli mahaifiyarka a zage ka sanadiyar ta ba wallahi Allah ya gawo maka komai amma subhanallah yaya zuciyar mai hankali za ta kwatanta ce wai bikinka ake yi ga uwarka tana rawa kai la ilaha illallah shekaran ta hamsin tana rawa wallahi mamarka ba ta da hankali karin ma kai tantama wallahi ka rubuta cewa ka gamu da jaraba mahaukaciyar uwa shekara hamsin arba'in shekaran ki arba'in hamsin kina rawa don allah yaushe za ki hankali aba jama'a murna manzo allah sallallahu alaihi wasallam me yace ne abinda manzo allah ya ce sauti guda biyu allah ya tsine musu albarka ya ce akwai sautu mizmarin inda nema duk wanda allah ya masa ni'ima ya nuna murnansa ta hanyar kiɗa da garaya da bushe-bushe da kaɗe-kaɗe Allah ya tsine ma abin albarka da kuma sautu wailin inda musiba in musiba ta faru a yi kwalala a yi ihu Allah ya tsine ma wanda ya albarka daga shi yasa yanzu gashi nan kuna gani yadda fitintunin suke yawa a wadar da ya ba ta wata biyu uku sai kaji ana ce wace dai a yi shiru kawai ma'ana ta shiga ta fito wai fa wannan fa in Allah ya so su da rahama ne shine sai ya raba auren sai kowa ya kama gabansa to wannan da sauki in Allah ya so ya kama su wallahi sai ya basu su zauna shekara sha biyar sai su haifi ɗan da sai ya fitine su dukansu ba komai ya jawo wannan ba illa iyaka tun sanda za a yi auren babansa da mamansa an gayyato shi ɗin shine babban bako special guest of honor iblis shi yasa an sun tashi haihuwa ya'ya sai su haifo wakilan iblis duk inda dan ya jira ko da shedan bai zo ba to ba matsala ya samu wakilci mai kyau daga sai ya zama ana ta haihuwan ƴaƴan yanzu ku duba ku ga yadda ƴaƴan suke zuwa dan Allah shi yasa nake yawan maimaita muku wallahi ku iyaye mata ne waɗannan ƴan matan wallahi ina jin tausayinsu wadda suka fi bani tausayi su ne 'ya'yan da waɗannan 'yan matan za su haifa 'ya'yan da za su zo ta tsatsan waɗannan 'yan matan wallahi sun fi man tausayi domin idan ita uwar da za ta haife shi nan da shekara biyu ga ta nan yanzu tana rawa shi kuma ya zai kasance shi ya zai kasance ita uwarsan da za ta haife shi nan da shekara biyu ko uku zai zo ta tsatsanta ita yanzu ga ta nan ta buɗe shef ɗin jikinta tana rawa a gaban jama'a shi kuma ɗan in ya zo ya zai kasance wata ma ta yi auren ta haihu ɗan nata yana baya za ta goyo shi ta taho da shi wajen wannan rawan ta bayar a rike shi in wata ta je ta ajiye dan ta kunshe shi a cikin daki ta fito tana rawa ta mamanta da shi yanzu waɗannan 'ya'yan in sun taso wanda ya tsotsi nonon wannan matar don Allah wani irin da za a tayar wani irin da za a tayar din an zo an ce Allah ka ba mu zuriya na gari ta da gano amin amin ki daina wahalar da kanki ai wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida ki rubuta ma kanki ki ajiye in ke ta banza ce ba za ki haifi komai ba sai dan banza kar ma ki wahalar da kanki kalli kanki kawai ki kalli yanda yayanki za su tawo iya jawabi kenan kar ki bata ma kanki lokaci yan rawa ce ke to ki rubuta ki ajiye yayanki yan rawa za su taso kar ki bata ma kanki lokaci sai sa duk abin da kike yi wai kina yi ki ce ma yayanki karsi kina bata ma kanki lokaci ne eh wani uban yanzu shi zai aiki dan shago ya soyo mai sigari ya zo ya bashi ya je bakin wuta ya kunno mishi kuma wai aka ce masa ga ɗin yana shan sigarin kara irin na wasan yara sai kama shi ce wai zan kona hannunka aikin banza ka yi wallahi aikin banza ka yi wata uwar za ta kama ɗan ta ɗuɗɗura masa ashal na maguzawa in an zo an ce mata ɗanki ya yi zagi a waje ta kama shi ta ce zan sama a taru a bakinka da ki gama sa a tarun duk a banza wallahi ba zai bari ba har sai ran da kika daina har sai ran da kika daina ke ma ki tuna baya lokacin kina karama haka mamar ki take miki in kin yi zagi a ce za a sa miki a taru a bakin yanzu har kin girma kin haife shi kina zagi ba ki daina ba to shi ke so ya daina ai yadda kika taso da wannan ɗabi'ar to ki rubuta ki ajiye kalan ki kalan ƴaƴanki kalan ki kalan ƴaƴanki duk wannan rawan da kike yi da sunan kauyawa wallahi ki rubuta ki aje ƴaƴanki za su biya ƴaƴanki za su biya ba mamaki ma lokacin da ƴaƴanki za su ke kuma kina kwance a kabari kina kwance a kabari na farko dai kin bar ma ƴaƴan bala'i kin gadar musu da masifa sannan kuma ke ma kin tafi da masifa cikin kabari shikenan laki jefa kanki ne cikin halaka wani yaron nan sai bayan shekara 25 kafin za a dinga nuna masa ga bidiyon mamarka na lokacin tana budurwa a tanan tana rawa ba mamaki ma lokacin kin mutu watakila ma kina raye ya shiga ya kalle ki ga kinan yanzu rayuwa ta yi yadda ta yi da keken yi nadama amma ga bidiyon ki a wayarsa na lokacin kina rawa ko ya goge na wayarsa yana kan wayoyin wasu bai isa tilasta ma kowa ya goge na kan wayansa haka haka za a nuna a sa a social media sai dai in ya gari ya yi a uzubillahi ya wuce bisa shi ya yi da na sani da nadamar da zai yi nadamar kasancewar kece mahaifiyarsa kuma duk abin da ake yi yanzu duk wayannan 'yan matan wai duk mai suke nema ba trending ba ne trending suke nema suna so su ɗaukaka ka'ida kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'ida ce ta ubangiji Allah bai taba ɗaukaka wani abu ba sai ya sauke shi duk abin da yayi sama to wata ran zai yi ƙasa haka duk tarin followers ɗin da kika tara a social media 1.5 million followers kina da followers guda dubu ɗari kaza wallahi za ki sauku za ki sauku ba makanki nan da shekara goma sha biyar za a zo a wayi gari idan kin fito kin yi rawa sai dai a kalle ki a yi dariya sai dai a kalle ki a yi dariya ke ma ba za ki bayyana kanki ba din da kina ganin fatar jikinki sumul fatan tana daukan mai yanzu ke ko kin shafa man ma fatar ba za ta dauka ba saboda waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq ta riga ta ta riske ki dakan kin kalli wuyanki a nan wajen ya ji kalli wata katuwar jijiya da ka sami miki wayarin wutan nefa haka za ta fito ko ina jikinki gaba ɗaya ya zama yadda ka san an miki electric wayarin jijiyoyi duk sun gama bayyana wannan fatan da ta yi sumul ta yaudare ki ta ruɗe ki yanzu ta yi yankwane ta yi yankwane yanzu wainan mazan da suka kalle ki lokacin kina budurwa yanzu an an nuna musu ki aka ce ga kinan kin zama musu abin dariya aka yin yar fim ce ma ita shikenan zamaninta ya kare ta cinye zamaninta in an zo sai dai a dauke ta to a ce to aktin din da za ta iya yi kullum shi da ta dinga fitowa a matsayin mama amma an gama da ita amma wai a yi soyayya da ita kan a ya kare kai ta fito a mama ko kuma karshe in ta kare a maman ma a cire ta karshe sai dai gidan tv su dinga gayyatanta suna hira da ita wani challenge suke ga fuskanta lokacin kina fim me da me kika samu ya aka kika yi kaza kaza amma yanzu ba acton da zai yadda babu director da zai yadda ya sata a cikin fim dinsa saboda zamanin ta ya kare in ga musamman ma mata ita mace shi namiji yana iya cin tenuwansa tare da mata goma tenuwar wannan ya kare ya dauko wannan tenuwar ya cin ya tenuwar mata goma shi yana nan kyam tashi tenuwar bata kare ba amma mace ita tenuwar ta takaitacciya ce takaitacciya ce duk yadda ta yi sama to ka bata shekara biyar ba ta shekara biyar ta haura ba ta goma za ta dawo kasa za ta dawo kasa kuma duk yadda kika yi trending duk yadda kika yi trending kika yi sama kika yi sama kika yi sama karshen alewa ƙasa ƙabari za ki shiga ba shi kenan ba ƙarshen alewa ƙasa yanzu an je makabarta na akwai bambanci tsakanin ƙabarin wanda ya trendin da wanda bai trendin ba trendin a wajen allah kawai shine mai kika shigo da shi cikin ƙabari na imani da aiki na gari shine babban abin da zai taimake ki a wajen amma wallahi kika tafi kika bar wayannan videos din abin ba daɗi ai duk abin da mutum ya yi kuma zai tafi ya bashi yanzu ba ga irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam ba irin su Sheikh Albani irin su Sheikh Abubakar Giro Argungu Allah ya musu rahama duk ba sun mutu ba yanzu ba videos din su muna gani ba kin taba jin ran da aka fito aka ce ma jama'a duk wanda ke da bidiyon Sheikh Jafar ya goge kullum fito da sabbi ake so ma yi in an ga in an wani yayi posting ya ce jama'a ku yada saboda alheri ne amma duk wayannan in sun mutu suna mutuwa za a fara bin jama'a cewa dan Allah duk wanda yake da bidiyon wacce ya goge me yasa za a ce ya goge saboda an san tabar abin da zai ja mata matsala a ina a kabari to tun wurin matakin farko shine karki wannan bidiyon matakin farko kenan in kin riga kin samu tsaiko a wannan matakin don Allah don Allah ki rufa ma kanki asiri ki goge shi matsalar ita ce in kin riga kin saki wani ya riga ya dauka ya tura can wani ya dauka ya tura can in kin goge na wajenki na waɗancan dubbannin suna nan sai dai wacce ta tuba ta koma zuwa ga Allah waccan koda an gani tun da ta tuba Allah ba zai kama ta akai ba amma dai ai alal akal mutunci ya zuba mutunci ya zuba Allah ya sa mu dace da haka malam yace wa mimma yujanibuka alhaya ma yaf'aluhu ba'du an-nas ba'du an-nas al'ana fil aswaq min al-kalam al-badhi'i as-sayyi daga cikin abinda wato Uh, yake da wato zai kusantar da kai zuwa ga kunya ya sa ka zama mai kunya shine abinda wasu daga cikin mutane suke yanzu a cikin kasuwanni minal kalamil bazi isagi na faɗan maganganu munanan maganganu na rashin kunya awul af'ali sayyi'a ko kuma ayyuka marasa kyau aw ma ashbaha zalika ko abin da yake da alaka da haka falizalika yajibu alal insani an yakuna hayyiyan illa fi amrin yajibu alaihi ma'rifatuhu fala yastahi min alhaq wajibi ne akan dan adam ya zama mai kunya sai dai akan al'amarin da yake wajibi ne akan shi ya sani yayi tambaya to wannan ba a jin kunya akan shi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته